الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا تقص قوة رمضان هجرة منظر سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a jiya mun tashi daga aya ta uku zuwa aya ta hudu muna tsakan bayanai sai lokaci muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce ilaihi marji'ukum jami'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون نعم كما yadda muka sani muna tabo matsaloli na wato zakka da kuma abin da shafi tattalin arziki na zamani a gurguje to je mun yi alkawali kuma za mu tattauna akan wata matsala wadda wani idan an kawo ta zai ɗauka ma babu ta ma a musulunci shine abin da ake kira budget an gane ko shine da english ke kira budget sai ka ji an ce an yi budget to ai budget ba hausa ba ne shi kuma da faransanci su ce budget budget b-u-d-g-e-t da larabci kuma sai a kira shi mizaniya asalin shi mizaniya daga wazana ya zinu mizan sai an ka ce mizan to mizaniya shine bidje shine budget an yi kasafin kuɗi in ji malam bahaushe ko ba haka nan ba ne to wannan akwai shi a musulunci ko babu wani kana kawo na sai ce baka wannan ai a musulunci babu shi asalin bidje shine tafiyar da ai gwamnati ne ko to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa gwamnati ta farko a Madina ya aka tafiyar da su idan aka kawo kuɗin aka kawo kuɗin zakka wa ake raba masu musulmi ake raba masu a tafiyar da wannan gwamnati ko ba haka nan bane kuma musulunci dama ya ce wannan zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim to asalin bidjekin nan da ake yi abubuwa ne da suke haduwa daban-daban da ake kawowa duk ƙaryace ƙaryacen da ake yi dukiya abu biyu ake bukata musulunci na farko gare ta husnun nazar fi iktisabil mal wa husnun nazar fi masrafil mal dukiya ƙa'ida biyu gare ta a musulunci, a ina aka samo ta, a ina za a saka ta. Yanzu idan muka dubi ƙasar Faransa, sai a ce ƙasar Faransa ta yi birje, ƙasar Amerika ta yi birje, kasafin kuɗi, wai da mi ake kasafin kuɗin? na farko ana dubawa ina kuɗi suke shigo ma gwamnati yanzu kun ga kamar ƙasar faransa manya-manyan abin da ke ba ta kuɗi a duniya daga ciki na farko shine akwai sayar da iri iri mun san iri ƙwaya ta iri sun ƙware wajen yin wannan iri a duniya amma tare da sharri ba za su sai san maka iri ba ka shuka shi ya fito kuma ka sake fitar da wani iri a cikinsa ba zai yiwuwa ba shi yasa idan ka zo ka siyo shu kuna gani muna sayin shu daga gare su muna watsa irin aiko amma yana ba mu shu amma baya ba mu yaya da wannan faransa take samun makudan kuɗaɗe na tashin hankali abu na biyu sai magunguna tana daga cikin ƙasashen da suka iya ƙera magunguna suna samun makudan kuɗaɗe abu na uku sai kuma sayar da makamai muna ganewa kenan yana daga cikin abin da faransa suke samun kuɗi to bayan wannan kuma akwai tsada arzikin ƙasashen duniya kaga uranium kin sai ta sa da shi cikin kasafi ita tana da kashi 95 Niger tana da biyar kaga dole ta kasafi da kuɗin mu sannan kuma su za su buga muna kuɗaɗe kaga wannan zai ba su damar su rike arzikin da suke so su yi kasafin kuɗi mai ƙarfi to amma yanzu da wannan ya bata za a samu matsala to ashe yanzu kenan in za a kasafin kuɗi yanzu misali kamar a ce gwamnatin ƙasar Nijar za ta zauna ta yi budget a ba wani abu ba za a dubi ya da ina da ina ake samun kuɗi muna samun kuɗi ta fuskar fetur ya kamata kuɗin nan na fetur a tabbatar da sun shigo hannun gwamnati gaba ɗaya muna samun zinari a tabbatar da zinarin nan na ƙasa ne na 'yan ƙasa ne yana ga hannun ƙasa gaba ɗaya ko ba haka nan bane muna da uranium uranium kin nan yana hannunmu muna ganewa sannan kuma akwai abinda ake dora ma masu kawo misali jangali masu shigowa da kaya ta cikin ƙasa abinda ake kira jamare sai a hada waɗannan kuɗaɗen idan an hada waɗannan kuɗaɗen to da su ne za a yi amfani a ce to an taro an taro can an taro can gwamnati tana samun kuɗi ta wannan bangare an hada an hada to an yi kasafi za a ga za a samu kaza kenan ma'aikata za a yi musu biya kaza sannan kuma za a kirkiro aiki kaza a kirkiro aiki kaza a kirkiro aiki kaza shine budget din fa kasafin kuɗi to babban abin da yasa kasashen Afirka suke ci baya saboda a lokacin da kun ga shekarun baya idan muka yi budget sai mun nemi taimako daga wata ƙasa haka ne ko ba haka ba saboda bajekin da muke yi arzikin da ake haƙowa na ma'adanai faransa ke ɗaukar kashi biyar cikin ɗari wani lokaci ta mu kashi biyar biyar ɗin kuma in an ka kawo ma waɗanda suke jagorantar ƙasashenmu 'yan boko sai su take abin da suka ga dama kuma su sake ɗauka su kai can sai ka iske dole ake sai an yi bara muna ganewa dole sai an yi bara saboda mi saboda arzikin na kasar ba da shi wato wata kasa daga kasafi da arzikin waɗansu kasashe shi yasa ba za ka taɓa yadda waɗannan kasashen su zauna lafiya ba saboda da arzikin su ne take kasafin arzikin ta daga lokacin da arzikin su ya koma nasu to ita ta daina kasafi da nasu ita kuma ba ta da arziki shi yasa ya kamata mu yi lissafi yau tun kafin a yi juyin mulki kana ji an ce Nijar ita ce ta ƙarshe a duniya ko ba haka nan bane kuma sai a ce Faransa tana daga cikin ƙasashe masu tattalin arziki masu arziki a duniya amma kuma Faransa ba ta da zinari ko tana da shi mahakar zinari nawa akwai a Faransa babu fetur Faransa tana da mai babu Faransa tana da uranium ya an kai ta zama mai arziki mu ka san talakawa ghairu ma'qul to don haka wannan dogon faransanci da turanci da wayo da wane ne da wane ne mu gane shi ba kasafin kuɗi za a yi shi ne da arzikinka kuma ba ka yin kasafi da arzikin wani kuma idan za ka yi aiki ka tsaya ka yi aiki daidai da abin da Allah ya baka amma kuma ya zamanto dukiyar nan an saka ta inda Allah ya ce yana daga cikin matsalolin kasashenmu sai a ɗauki kuɗaɗe a yau ga muna da bukata wajen wani abun da ke da muhimmanci sai a ɗauka a sa inda wani abun da muhimmanci ko ba haka nan bane yanzu kun ga sai a zo a yi bikin abin da ake ce ma bikin ɗumki na duniya sai ka ji an ce an saka miliyar biyu bikin ɗumki fa inda za a tara 'yan daudo na duniya da 'yan luwaɗi su zo suna rawa ana abin nan alhali sai a ce kuma muna da buƙata yau miliyar biyu miliyon dubu so biyu idan aka sa su cikin harkar noma za a ci amfani ko za su ci amfani to don haka husnul nazari fi iktisabil mal wa husnul nazari fi masrafil amwal wannan shi ne kawai bakin bajet kenan kada a yi almubazzaranci kada a sa kuɗaɗe cikin wajen shashanci shi da abin da shari'a take bukata Wannan shi ne hakikarin gaskiya. Da haka kakka a cika mu da wani bajet kuma kada waɗansu mutane su yi ba bakere da dukiya al'umma ta koma tasu. Mutum guda yana da gida talatin arba'in sannan kuma karuwa goma gare kuma kowace tana hawa mota. Karuwa shi. Kai wani ma idan ya yi kuɗi ko daga cikin 'yan boko ba, kare ma bai son na Afirka. Sai ya je ƙasar Jamus ko Ingila an siyo mai kare. karen shi kuma yana da likita abinda karen shi yake ci a shekara za a iya haɗa mutum ɗari ‘yan nijar ba su iya cin shi ba a shekara. Shin ne haka? Sannan ku dakuna cewa mutane suna nan suna ta aihuwar ɗaya barkatai. Kai kai da ka je ka siyo kare da ture kake ci da shi da arzikin ‘yan ƙasa kake cewa mutane suna yin ɗaya barkatai. Waɗannan mutanen sun gama rena ma mutane da wayo. Allah ya kyauta. to da haka wannan shine budget ba wani abu ne a cikin shi ba kawai ana aunawa ne abin da ke shigo ƙasa ta fuskar empo ta fuskar jamari ta fuskar arzikin da ke karkashin ma'adani a tabbatar da ya shigo a tabbatar da ƙasa ke da izinin sarrafa shi abu na biyu a dubi menene zai kai al'umma gaba kada a sa dukiya wajen albabazaranci bas amma mutumin da zaka iske biyan shi bai wuce miliyan ɗaya ba ko jika ɗari biyar a wata amma yana da gida sun kai ɗari kuma ka iske karuwa sai tana hawa motar miliyon ɗari karuwa shi kuma waɗanda na rasuwa wai ai an zo an cika ƙasa da yara waɗanda ba su da aiki shomayar kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa kake gaya ma wannan magana Allah ya kyauta malam sake maimaita mana wannan aya
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ilaihi gare shi ne shi kaɗai marji'ukum za a mayar da ku, in tabe, fi'ili na raja'a yana iya ɗaukan mutum ya dawo, bai ta'addi, in nice raja'a fulanun mina suƙi, wane ya dawo daga kasuwa. Fi'ili na raja'a yana nufin an dawo da shi, ba tare da sai an ƙara mai alhamza ba ko shadda. Akwai fi'ilan da suke haka. Raja'a ya dawo, kuma raja'a an dawo da shi shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in raja'aka Allah bai ce raja'aka Allah bai ce arja'aka Allah fa in raja'aka Allah in Allah ya dawo da kai kenan ashe fi'ili na raja'a ya ta'addi ila al-maf'ul bihi bi nafsihi to ilaihi marji'ukum ga Allah ne za a dawo da ku wanga raja'a namiji ne wanda yake mai ta'addina ga Allah ne makomako take za ku dawo gaba daya jami'an gaba daya wa'dallahi haqqan alqawlin Allah gaskiya ne ko ba haka nan bane inna Allah la yukhlifu almi'ad wama kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya alƙawarin sai an dawo kuma ba wanda ya isa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un an gane ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' wa sawwahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in alim kafin wannan ayar ke cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un dole ne ga Allah za a koma wa'adallahi haqqan alƙawalin Allah gaskiya ne innahu yabda'ul khalqa Allah shine yake kagar halitta kaga yabda'u fi'ili mudari'i ne wanda yake nuna maka halitta ta yau da gobe da jibi da gata Allah yake yin ta al khalqa masdar bi ma'na al makhluq innahu yabda'ul makhluqat Allah shine yake kaga dukkan halittu thumma yu'iduhu mun yi magana mun ce asalin shi thumma yu'widuhu ne an kamar da wawun ta koma ya'un Allah yake mayar da wannan halitta li yajziyal ladina amanu wa amilus salihat dan ya sakan kama waɗanda sun kai imani suka yi aiki na gari bil qist da adalci kaga sai Allah ya fara da al muttafaqu alaihi qabla al mukhtalafu fihi kaga larabci ne kaji aiko shi yasa in kaji malamai sun faɗi magana baka san ma'anarta ba tambaya me yake nufi da ita bada abil muttafaqi alaihi qabla al mukhtalaf fihi innahu yabda'u al khalqa don shi yake fara halitta akwai shakkan cewa Allah shi yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan ya dawo da shi dan saboda su suna shakkar dawo da halitta amma ba sa shakkar da farawa da ita ko ba ka nan bane to shi sai fara da wanda an kai ittifaki akan shi shi yasa in za a tattauna a fara da wanda an kai ittifaki sai in an gane wanda an ka zo daidai sannan a zuwa inda an kai sabani kuma Allah subhanahu wataala ya kafa dalilai daban-daban da suke nuna cewa zai mai da halitta malamai sun yi bayanin wannan ana yawan maimaita su al-adilla adillatul ba'th wan nushur wato adilla ne waɗanda Qur'ani yana yawan maimaita su malamai sun faɗe su daga cikinsu ƙagar halitta can da babu ta yana nuna Allah zai iya tunda wanda ya abu can da babu shi yana nuna cewa zai iya shi kuma gyara halitta wato gyara abin da ya ɓaci shi ya fi ya koyin abin da babu shi yin abin da babu ya fi wahala ko ba haka nan bane muna Afirka muna iya gyara motoci muna iya yin motoci ba ma yin motoci amma muna da masu gyaran motoci da yawa to kaga misali a hankalce tunda Allah shi ya halitta in ta lalace a ce ya gyara ta ai ba wani abu ne ga Allah ina fata ana fahimta ta shi yasa Allah ce afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ko ba haka nan bane ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum shi ya kaji halittaku kuma shi ya halicci abin da yafi ku girma kenan ba abin mamaki bane ya halicci abin da bai kai gare shi girma ba la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun sannan Allah ya rayar da waɗansu suna sun mutu kuma ya rayar da su wannan misali ne na Allah yana iyawa ba ba haka nan bane fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون duka waɗannan alamomi ne na kiyama da kuma ruwa da Allah ke saukarwa su ma alama ne na kiyama tsiro ya fito da ƙasa ta bushe ba komai ya fito ya girma ya yi a'a ya mutu ya koma kuma ya sake fitowa wa min ayatihi annaka taral arda hamida fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dalika bi anna Allah huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta wa annahu ala kulli shay'in qadir da kuma bacci dan uwan mutuwa ne annawmu akhul maut kamar da cikin hadisi kuma a tayar da kai wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya gane da mu sai Allah ya ce bil qist ko to dan mi Allah yake kaga halitta kuma ya maida ta liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist dan ya sakan kama waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari an gane ko bil qist da adalci to nan kaga Allah yake ya kage halitta ya sake mayar da ita dan ya tabbatar da adalci muna gane wannan da kyau kuma wani lokacin sai kaga Allah ya ce a'a shi yake da mallakar sammai da kasai dan ya sakan kama mutane intabe a cikin suratun najmi sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce li yajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina to me alaka wannan da wancan nan ya ce innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu li yajzi alladhina amanu wa amilus salihati bil qist ba ba kana bane can kuma sai ce a'a walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi li yajzi alladhina asau bima amilu to cikinsu dan wanne ne aka yi kuma wanne ne a illa ta haƙiƙani in kana son ka gane sai ka zamanto a'a kana fahimtar uslubin qur'ani da ma'ana da ita alqur'ani ya duba ya dusa da yace yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shina daga cikin rububiyya ta Allah kaga halitta rububiyya ce ta Allah ko ba haka nan bane to kuma lillahi ma fi samawati ma fil ardi mallaka samai da kasai na Allah na shi ma shina shiga karkashin ma'anar rububiyya domin ar-rabb shine al-maliku al-khaliqu al-mudabbir dan haka duk su cika da juna ba to da yace ya sakan ka musu bil qist da adalci ba ana nufin masu imani ɗaya za a yi ma adalci ba a'a nan kana iya ɗaukar wanga kamar misali mutashabih ne don ya ce liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati bil qist to su ko kafirai fa ba za a yi musu adalci ba a'a za a yi musu adalci wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin بالقسط دعادلتي القسط كلمة مثلث لغوي مختلف المعنى على رمى يعني أنك القسط لكيدا كو كلمة مثلث لغوي مختلف المعنى وما أكوي مثلث لغوي متحد المعنى القسط شيني آدلتي alƙassu shi ne zalunci alƙussu shi ne turaren wuta da ya ji ziyar da zina amuru wa amin salihati bilƙissi kaji shi ne adalci wa na ba'ul mawazinan ƙissa adalci alƙassu kuma zalunci wa ammal ƙasi tuna fakanu li jahannama hatsama alƙussu kuma shi ne turaren wuta to sunanci musallafin lugawi mukhtaliful ma'ana kana ɗalibi an ka kawo kafin da sinun da tsa'un an ka ce fasara sai ka ce a adalci yake nufi yau an yi maka wasali kai ka sabin da ake nufi to sai ka riƙe akwai wani littafi sunansa al-i'lam bi musallafil kalam kai kokari ka samu wani littafi kaga akwai muttahidul ma'ana wanda ma'anar shi ba ta canzawa kamar al-ramma al-mahaqu al-mihaqu al-muhaqu yamma rusu malam almahaku almihaku almuhaku ya kuma yi bari in yi da larabci in hido maka harafi kakkace na barka a duhu almahaku almihaku almuhaku ya ke rufi da shi a gani shi yasa ɗaliban ilimi ko bar ganin littattafai ba su da wasali kuna ganin cewa kun fahimce su abai a hankali ilimi ba wasa ba ne ilimi ba wasa ba ne shi almahaku ɗin ga da almihaku da almuhaku duka su sunan wata ne alƙamar wata in ya kai kwanaki na ƙarshe ya fara ya wuce kwana ashirin ɗin nan ya fara zuwa ƙarshe to shi ake cima almihaku kuma shi a almahaku kuma shi a almuhaku musallafin lugawi muttahidul ma'ana karatu ba wasa bane mu dage mu nemi ilimi tun muna matasa yan uwa Allah ya taimake mu sai Allah ce wallazi na kafaru su waɗanda na kafirta lahum sharabun suna da abin sha kaga intabe bai ce sharabun lahum ba dan a nuna maka irin wannan abin sha ba mai shan shi sai kafiri annahu yufidu wato alhasr waɗannan ruwa masu zafi na kafirai ne shi kadai sa Allah ya ce lahum sharabun min hamim bai ce sharabun hamim wato sharabun min hamimin lahum ba dan tana ga ka san tsammanin wanda zai sha irin waɗannan ruwa a'a kafirai idan sha waɗannan ruwa Allah shi mun ruwa waɗannan ruwa. Lahum sharabun suna da abin sha min hamimin waɗanda suke masu zafi. An gane ko? Wa azabun alimun da azaba mai raɗaɗi ai mu'limun bima kanu ya furun saboda kafircewa da sun kasance suna yi. In tabe nan sharabun tana iya ɗauka ta maudu'i. Kaga sharabun nan ana maganar kafirai ne. To kaga kana da maudu'i biyu abin sha na 'yan aljanna da abin sha na 'yan wuta. tun da lahira aljanna ne da wuta ko ba karan bari to ya abin sha na yan aljanna yake ya abin sha na yan wuta yake kaga ayoyi zaka samu kaga al-mawdu'ul qur'ani ke muna ganewa to kaga nan ya abin sha na biyu kuma ba abin sha ɗaya akwai aljanna ba ba abinci akwai abinci ko kaga nan ma sai ka ƙara abincin yan wuta yadda zo a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abincin yan aljanna yazo cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kaga mawdu'i bi sun karu gare ka to haka dai in kana son ka fitar da mawdu'ai sai ka tattaro yanzu misali tunda na Allah yana magana abin shan yan wuta Ah, Allah ya kawo abubuwa da dama waɗanda ‘yan wuta za su sha Allah kai wani tsari da su. In ka diba cikin abuwa'ul bayani ya kawo waɗansu daga cikin su ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ya tsufu na bai na hawa bai na hamimin. An, anin ruwa ne mai tsananin zafi wasu kuma an hamiman, fa ƙaɓɓa a am'a'ahun ruwa ne mai kakkatse hanji gaba ɗai. Ina fata an fahimce ni, su zubiki Allah kai muna tsari. Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal junub ruwan yana narkar da abin da ke cikin cikin su kuma yana narkar da wato abin nan wa in yastaghisu yughafu bima'in kal muhl ruwa ne wanda ka san kamar mai wanda an ka tafarfasa yashwi al wujuh Allah yace yana kwaiki naman wato fuska subhanallah Allah kai mu da tsari to Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan sannan kuma daga cikin ruwansu akwai ba'un sadiq wanda suka ce shine ruwan da ke fitowa daga kamar ruwan kurji suke ruwan da ke fitowa daga farjin mazinata a ba su su sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hannan kuma akwai abincin da za su sha to don haka dai kaji yadda ruwan in mutu suke lahum sharabun min hamimin wa azabun ali da azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda sun kasance suna kafirce ma Allah Allah bai zalunce su ba kuma su da kansu za su faɗa cewa sun kafirce ma Allah wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin haka Allah ya ce malam mu je aya ta gaba huwa allazi ja'ala ash-shamsa dhiya'a هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون na'am ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir da yazo bayanin munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata yake cewa hadha isti'nafun ibtida'i wannan fara magana ne ma'ana wata magana ce da aka fara ibtida'iyin wadda tana nan mai wa kuma ta zo da wani sako nata mai zaman kansa aidan kuma fa dhamiru huwa dhamiri na huwa inda anka ce huwa alladhi a'idun ila ismil jalala ko a'idun ne yana komawa zuwa ga sunan Allah fi qawlihi inna rabbakumullah tunda anka ce inna rabbakumullah wancan wato ba shine ubangijinku shine Allah ba to kuma huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an dabirin yana koma zuwa gare shi kina akwai munasaba ko babu ibnu ashu yace wa hadha istidlalun akhar wani dalili ne Allah ya ƙara kafawa alam firadihi ta'ala bit tasarruf fil makhluqat wanda yake nuna Allah shine yake da iko akan tafiyar da halittunsa gaba daya ba wanda yake sai ma Allah ka tsaranta muna ganewa yace wa hadha launun akhar min al istidlal ala al ilahiyya wani dalili na kuma suke nuna yake nuna Allah shi kaɗai cancanta abota masa muna ganewa yace mamzujun bilimtinani alal na bihi amma Allah ya hada wannan dalilin tare da nuna ni'imarsa yace akan waɗanda ake kafa ma hujja li anna ad-dalil as-sabiq kana mutadamminan li azimi amri al-khalqi wa si'ati al-ilmi wal qudrah domin dalilan da Allah ya kafa waɗancan na farko suna nuna girman umarnin Allah ne da yalwa ilimin Allah da ƙudurar Allah bi zikri ashiya'a laysat lil mukhatibina haddun fi tamattu' biha Allah ya faɗi abubuwan da waɗanda an kai ma bayanin su ba su da wani amfanuwa da su ma'ana da an kai zancen misali inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arshi ko ba haka nan bane duk waɗanda abubuwa da an ka faɗa Allah ya daidaita akan al'arshi ya yi kaza ya yi kaza nan dalilai ne da suke nuna ƙudura ta Ubangiji amma ba sa nuna ni'ima zuwa gare mu. To amma yanzu tun da an yi bayanin wasu dalilai sai aka dawo da waɗansu dalilai da suke nuna Allah shi kaɗai cancanta abota masu kuma sai aka nuna muna wata ni'ima wadda take tare da mu. Domin abin da yake kusa da kai yanzu al'arshi cikin mu ya taɓa ganin al'arshi babu ko ba haka nan bane amma kuma da yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah ya sanya kasa ta zamanto mai haske muna ganin rana ko ba mu gani ai ko makaho da bai ganin rana amma yana jin zahinta eh to dan haka kenan yanzu sai Allah ya ƙara kawo dalilin da yana haɗe da ni'ima waɗancan dalilai suna nuna ƙudurar Allah amma galibi ba su tare da wata ni'ima wadda muke gani kai tsaye amma su rana da wata in ma mun jahilci wani abu za mu jahilci su mun gane wannan wannan shi ne munasabar wannan dalili kuma da bambantuwarsa da sauran ƴan uwansa yanzu sai mu dawo zuwa ga wato tafsiri na jalalaini mu ɗauki ɗaiɗaikun kalmomi tare da bayanin abin da ya sauƙaƙa wallahu ta'ala a'lam yace huwa allazi Allah shi kadai ne in tabe kullun ina gaya maka in ka ga allazi ta zo a wurin da ko an cire ta ma'ana tana nan to tana nuna kadaituwa kaga asalin maganar huwa ja'ala ash-shamsa diya'a ana iya cewa haka ko ba ka nan bane huwa Allah ja'ala shi ya sanya rana amma sai an kace huwa allazi to tana nufin shi kadai ne ina fata ana fahimta ta الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها انا اتوا الله رفع السماوات kuma ya cewa kadan amma sai an ce Allahu allazi to shine wanda shi kadai to hakan ga huwa allazi tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan to huwa allazi Allah shi kadai ne wanda ja'ala shamsa ya sanya rana diya'an tazamanto mai haske in ka duba cikin jalalin ya ce za tu ziya'in ma'abucin haske kalima ta ziya ƙungul ba ƙungula ba ƙungula shi ne bom da larabci ƙungul wani ƙari ne wanda ya riwa daga ibn kathir shi yana karantawa ziya'an huwa alladhi ja'ala lakum ash-shamsa ziya'an bai ce ziya'an ba in ka ji an karanta haka kaka ce babu wannan qira'a ko ba ka tambayi malamai ilmin qira'atul biya maka akwai ko babu to biya an da tana nufin haske to dukkan wannan malaman lugu suka ce shi biya a matsayin masdar yake rike da kyau matsayin me yake masdar asalin shi da'a yadu'u sai a ce diya'an asalin shi diwa'an ne domin daga adawun dawo shi ya sama Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti da littafinsa sai samu suna Adwa'ul Bayan Adwa'ul Bayan kaga mun san mi da ace ba haske mi ne da ace jami'an haske da Hausa haskunna hasake ko haskoki ko hasa hasakai ko haske mai yawa ko haske daban-daban ala ayyati hal al-muhimmu da kalma ta diya'an asalin taddiwa'an ne in ma ka karanta taddi'a'an asalin shi diwa'an ne wawun ce an ka maida ta ya'un ko an ka maida ta alhamza masdar ne to Allah shi ya sanya rana ta zamanto haske gare ku ai za tu daw'in nurin wal qamara sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya wata an gane ko nuran mai haske muna ganewa asalin maganar wa ja'a wa huwa wato wa huwa alladhi ja'ala al-qamara nura Allah shi ya sanya wata ya zamanto mai haske. A nan akwai wani abu wanda da yawa daga cikin masana ba su yi bincike kan shi ba suna ganin ba a gano shi ba sai zuwa wannan karni karni karni na ƙarshe amma tabbas gashi alkur'ani ya tabbatar da shi. Mun sani cewa akwai wani masani da ake kira Abdulmumuni Diop ɗan ƙasar Nijar. Haka ne ko ba haka ba? Shi ne wanda ya ƙirƙiro abin da ake kira system solar, solar system, ko ba haka nan ba ne? Duk duniya an yarda shi ya ƙirƙiro wannan. wanda kuma gwamnati duk da yake yanzu babu ƙarfi amma dole sai an je an yi shari'a a kotuna na duniya saboda babu kamfanin da yake da izinin ya yi amfani da wannan fasahar sai ya ba gwamnatin Nijar kuɗi. Tunda haƙƙi ne na ikhtira shi ya ƙirƙiro wannan. Amma turawa suna nan suna ƙarya suna so su ce ya sayar ma ƙasar Almaniya wannan fasahar ƙarya suke yi. A ina takarda, a ina aka sa hannu, saboda almaniya ita ce ta fi kowace ƙasa ci gaba a cikin wannan ɓangaren tana ta ɗauka to abdulmun da gefe shi ko ɗan nijar ne kuma sun yi sun yi su bashi takardar zaman ƙasa nationalite ya ƙiya amerika ta so haka ya ƙiya rasha ta so haka ya ƙiya jamus saboda in sun bashi nationality kenan wannan haƙƙin zai koma nasu duk falo solar da an kai ya kamata sai an bi haƙƙi to ƙur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan bari ka ce sai ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an sai ce mi wal qamara nuran me yasa bai ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an ba wal qamara diya'an kuma me yasa bai ce huwa allazi ja'ala shamsa nuran ba wal qamara nuran da yawa ba sa hankaltawa akwai bambanci tsakanin ad da da annuru shi annuru haske ne wanda bai ɗauke da sinadari shi ko azzau'u haske ne wanda yake ɗauke da sinadari ba sani ko muna fahimta ba shi haske yanzu kaga wutar lantarki wannan wutar da muke amfani da ita nuru ake kiranta ba a kiranta zau amma shams sai a ce zau'u shams yasa ake cin shi zau saboda hasken rana tare da sinadarai yake shi yasa kuke ganin waɗannan shukokin da muke gani suna amfanuwa da hasken rana in babu hasken rana za su samu illa mai yawa su saurin mutuwa sannan 'ya'yan itace wannan hasken ranar da wannan ganyen ice yake zuƙa 'yan biyoloji da 'yan agriculture sun gane yana daga cikin abin da zahin ke shiga ya isar da sinadarin da ake so ga 'ya'yan itace har su samu ta'am ɗanɗano iri daban-daban daban. Wannan ya nuna cewa ɗan adam idan baya samun hasken rana fatarsa tana samun matsala shi yasa mutanen turai suke zuwa a ƙasashen Afirka a lokacin da ake yin tsananin sanyi a kasashensu saboda su samu wannan zafin ranar ya buge su su samu wannan sinadarin shi yasa kasar Canada Referee Paul da ake kira Paul irin su Canada da can les Eskimo mutanen kasar Rasha idan lokacin sanyi yayi tsanani wanda ba a ganin rana inda ake yin wata shidda ana rana wata shidda ana yin dare to masu kuɗin su wani lokaci su kasar Canada da sauransu sai su gudu su je kasar Brazil so ta inda ake ganin rana to talakawan akwai magani da ake ba su a chemist na yi kallon wannan documentaire dole sai sun sha wani magani wani kwaya ne suke sha wanda ake ba su suna sha don saboda ya ba su wannan sinadarin na rana kafa ta su ta lalace to shi yasa addau in ka ji qur'ani ya amfani da kalima ba banza ba addau shine haske wanda yake dauke da sinadari annuru kuma haske ne wanda bai dauke da sinadari shi yasa hasken wata baya dauke da sinadarai amma hasken rana yana dauke da sinadari kaga qur'ani ya faɗi wannan amma yanzu abdul munif da ya kirkiro wannan sai anka ce a'a ai shi ne ya gano wannan mu ce bai yi kokari ba ya yi kokari amma alqur'ani ya riga ya isharar zuwa mun gane wannan da kyau to don haka yan solar system ku bi qur'ani a hankali wa qaddarahu manazila ko ba haka bane wa qaddarahu sai Allah ya kaddara shi kadiba mai jalale ne yace min haythu sayrihi ta fuskar tafiyarsa manazila an gane ko yace 28 manzilan masauki 28 fi 28 laylatan cikin kwanaki 29 min kulli shahrin na kowane wata wa yastatiru yana boyuwa lailataini dare biyu in kana shahru salasina yauman in wata yayi kwana talatin au lailatan koko in yayi wato abin nan eh au lailatan in kana 29 yauman koko ya koyi dare guda idan zai mi idan zai kwana 29 idan idan wata yana kwana 30 zai koyi dare biyu idan kuma wata yayi kwana 29 zai koyi wato dare daya ina fata an fahimta to shi ne manazila dama manazila jam'i ne na manzil manzil kuma maf'il ne dama fi'ili ka rike da kyau in tabe in fi'ili yana ɗauka kasra to ismul zarful zaman zarful makan da masdarul mimikin shi sai su haɗe wuri guda kaga nazala yanzilu aka cewa to sai a ce manzil jam'in shi sai a ce manazil amma inda fatha ce ko don mafi iri mudari yake ɗauka sai kuma maf'al sakana yaskunu sai a ce maskan kataba yaktubu sai a ce maktab kenan sai don makatib wancan kuma manazil wancan kuma masakin wajen jam'in ba su da abin ga amma fi'ilinsu yake bambanta su yasa kai hattara larabci tun daga fi'ili mudari'i daga nan na tasrifi yake canzawa da fi'ili mudari'i ya ɗauki kasra to amrin ma sai shi ɗauki kasrarsa nazala yanzilu fi'ili amri inzil to kataba yaktubuha ala ramma uktub kaga ya ɗauki dhamma to fataha yaftahu iftah madin da mu- amrin da mudari'in da mudari'in tare suke tafiya to hakan ga shi ba wancan in ya dauki kasra to shi ma kasra zai dauka in ko dan ce dauki fatha da dhamma to shi kuma wancan fatha zai dauka wato maf'al da ka ji maf'al to mudari'in ko dhamma ko fatha amma in ka ji maf'il to mudari'in shi kasra ne gare shi mun gane wannan da kyau to manazila masaukai ne guda 28 ko zuwa abin nan guda 20 abin nan masaukai ne guda ashirin da ya ce ashirin da takwas ko yawwa waɗanda suke sauka a cikin kowane yake na ashe wata kullum yana da masauki da yake sauka a cikin shi ina fata an fahimce ni waɗannan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinin wal hisab ibn jarir at-tabari shaykhul mufassirin a cikin tafsirin sa da yazo wajen wa qaddarahu manazila ya kawo wata mas'ala da malaman tafsiri suka kawo bana son in wuce sai na kawo ta don saboda bi don saboda muhimmancinta inda Allah subhanahu wata'ala ce wa qaddarahu manazila Allah ya kaddara mishi masaukai yake cewa yace to wa qaddarahu manazila yaqulu Allah yana cewa qadahu Allah shi yayi hukunci kenan ga wata fasawahu ya daidaita shi manazila masaukai la yujawizuha ba zai wuce ba wala yaqsuru dunaha kuma ba zai gajiyawa ba akan su ala halatin wahidatin abadan kullun sai yayi waɗannan waɗannan masaukai babu yadda zai kubcewa dan a nuna maka kudura ce ta Allah eh ba zai wucewa ba kai yanzu in ka ci wani tsayanin ba zai tsaya ba wa qala sai Allah ce wa qaddarahu manazila fa wahadahu sai kawo shi shi kadai yace wa qad zakara shamsa wal qamar ya kamata ya ce wa qaddarahuma manazila sai ibnu jarir tabr ya ce fa inna fi zalika wajhayn kaje akwai magana guda biyu ahaduha na farko an takuna alha'u fi qawlihi wa qaddarahu lil qamari khassa wasu kace kenan wa qaddarahu tana kuma zuwa ga wata domin mi wata shine mi shine muzakkar ko ba ka dan bane لأن بالأهلة يعرف يعرف انقضاء الشهور والسنين domin a shari'a ta musulunci bil ahilla da watanni ne ake gane karewar wata da kuma shekaru yace la bi shamsi ba da rana ba to tun da shi ne sai Allah subhanahu wataala ya nuna muna ga wanda da shi ne ake gane lissafi lissafi na rana lissafi ne na turawa ko ba haka nan bane shi yasa mu rana tana farawa a musulunci da wani lokaci da wani lokaci daga daga rana ta faɗi wata ya bayyana kenan mu da wata muke fara lissafi su ko turawa wani lokaci rana take farawa minuwi karfe 12 da ne saboda su da rana suke aiki shi yasa yanzu yau muna wace rana asabar to idan magriba ta yi lahadi ta shigo a musulunce ba sai safiya ta waye ba dalili kuma idan aka ce an ga wata yau ran da muke fara yi tarawihi mun dau azumi a'a saboda da wata da faduwar da wata ake fara lissafi shi yasa wanda aka haifa bayan sallan magriba to dan yinin gobe na ba dan yinin yau bane kun san mutane suna kada ba cikin irin wannan lissafi ta a mallan ai bayan magriba ne ai bidiyo ba ta shigo ba ce maka an kai mu bidiyo muke jira an gane ko to kaji wannan sai ce wal akharu waɗansu malamai sun ce an ya kuna uktufiya bi zikiri a hadihima anil akhar wasu malamai suka ce a wa qaddarahu manazila ba ya shafi wato wata ne kadai ba ya shafi rana kama qala fi mawdi'in akhar kamar yadda Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minina amma ai ba wai rana kawai ake ba wai ya kamata a ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ma ba ko ba haka nan bane amma saboda abin da ya shafi ɗaya ɗin ya shafi ɗaya ɗin tunda Allah ya ce wa qaddarahu manazila asalin magana wa qaddarahu manazila wa qaddaraha manazila domin ita ma rana tana da nata masaukai guda 360 na shekara ina fata an fahimce ni tunda ita ma tana da nata kwanaki da take yi kafin shekara ta kewayo la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahuna sai sun kace to ita an shafe nata saboda na ta fuskar wata tunda shi ma yana nashi hanyoyi ita ma tana da nata in an ambaci na wata ita ma an ambaci nata ba sani ko mun fahimta ba kaji abinda malamai sun kace kenan kaga wa qaddarahu manazila ko kace wa qaddara al-mazkur ash-shamsu wal-qamaru manazila likullin manazil ko ka ce wa qaddarahu al-qamaru manazila wash-shamsu aidan qaddaraha manazila mafhumun min as-siyaq kama qala ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'takum wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wal barda domin cikin zahi akwai tuwafin zafi cikin sanyi akwai lokacin tuwafin sanyi waye babu ilimin yin waɗannan sutura gaba daya Allah to dan ya ce waja'ala lakum sarabila taqikumul harra to waye ba mu kuma tufafin da muke tufatar da kanmu a lokacin sanyi Allah muna ganewa to wannan shi dai sai Allah subhanahu wataala ce li ta'lamu adada sirina wal hisab ko ba haka ba in muka duba nan cikin jalalaini yake cewa li ta'lamu adada li ta'lamu dan ku sani bi zalika da tafiyar kenan waɗannan ranaku da wata ko rana da wata adadin sinina kusan adadin shekaru wal hisaba da lokaci an gane ko kusan adadin su da lokaci ma khalaqa Allahu zalika Allah bai halicci waɗancan abubuwa ba al-mazkur in ka ga rawa duk abin da ya faɗa tun da can farko ko ko Allah bai halicci wata da rana ba illa bil haqqi sai don gaskiya la abasan ba dan wasa ba ta'ala an zalika Allah ya fi karfin yayi wasa shi yasa Allah faɗa wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin an gane ko wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allah ya fi karfin yayi wasa ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halitti wannan ba illa bil haqqi sai dan gaskiya wato uslubul hasr ne ma da illa tufidul hasr ma khalaqa Allah Allah bai halitti wannan dan komi ba illa bil haqqi sai dan gaskiya annafi wal ithbat yufidul hasr to dan haka duk wanda ya tunanin Allah ya halitti sammai da kasai dan wasa ko ko katon kaddara ya ci to ya koshe ci a'a sai la nature qui se transforme ita nature ita ta halitti sammai da kasai a da kun kai karo da mala'ikin mutuwa za ka yi mai eh za ka gane kowane ne na cheese in kai tambaɗaɗɗe na eh ha ba wallan na cheese eh yan nature wai ka zo su wasu da english ce nature wai nature ta yi haka Allah ya kyauta yufassilu al-ayati ko mu cikin jalalin yace bil ya'i wan nuni ko ba haka nan bane kaga shi kidan sai ta yi barka shi yasa yin akwai ɗalibin ilimin da ke son yi bincike kan qira'at sai ɗauko qira'at cikin da ke cikin jalalaini sai ga inda ya kawo su sai yayi bincike kansu da taujihin su dan ma kana iya samun masters ko doctors na baka makulli yufassiru al-ayati ko nufassiru al-ayati yace bil ya'i ko yace wan nuni to wane ne ya karanta bil ya wane ne ya karanta bin nun shin dukkan qira'o'in mutawatire ne ko shadda ne in mutawatire ne duka to da wace ce da wace da tawa da tawa an mutawatira in kuma akwai shadda wace ce mutawatira wace ce shadda sannan in mun kare wannan ya za mu yi taujihi tsakanin waɗannan qira'atin ne in mutawatira ne in kuma mutawatira ne wa shadda kaga karatu ne mai yawa ko ba haka nan ba to bari mu ji abin da malamai sun kace sun kace yufassilu al-ayati ayati bil ya'i ko suka ce ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da imamu hafs da imamu yaqub su sun ka karanta yufassirul ayati kaji su ne sun ka karanta biliyai ka rike da kyau su sun ka karanta biliyai sannan kuma al-baqiyya waɗanda ba a kawo su ba sun ka karanta nufassirul ayati bin nuni kinan kaji dukkan su kira'o'i ne mutawatirai to yanzu an kare wannan amma yanzu akwai abin da ya saura to taujihin qira'atin kuma ita qira'a yufassilul ayati ya zamu taujihin ta sai malamai sun kace babu matsala ai sunan Allah ya gabata huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an ko huwa huwa to yufassir to kuma inda an kace nufassilul ayati a qira'ata jamhur kenan to ita ko ya zamu yi da ita akwai can ya ce a kanalin nasi ajaban an auhaina to nufassilul ayati illa nan abu guda zaka ganewa annunu littawil ba tana nufin akwai alloli da dama ba kasan kiristoci an kace musu ku fi cikin qur'ani ku ce musu ai gashi nan Allah yana cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya eh wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim kaji ya nuhi ba Allah guda bane yana da yawa ya kace musu kai annunu litta'zim qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da haka annunu li litta'zim to kadiba cikin littafin wato tawjihul qira'at al-ashr na kursi maliki abdullah karkashin wannan ayar kadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam na ustad dr bas salim bazmul kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr kadiba cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun kadiba cikin al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi kaga yadda ake at-tawjih bain al-qira'at nufassilu al-ayati ko nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke masu ilimi to da an ka ce li qaumin ya'lamuna sai majalali ne rubuta wato abin nan li qaumin ya'lamun ko yace li qaumin ya'lamuna kenan da an ka ce yufassilu yace bil ya'i wan nuni mun yi bayanin wannan yubayyinu Allah yana bayanin ayoyi kuma yana rarrabe su daki daki al'ayati ayoyi li qaumin ya'lamun yace ga mutane waɗanda suke masu sani ayyata dabbaruna waɗansu malamai suka ce na abinda ake nufi ba wai masu ilimi masu neman ilimi ba ya ƙaumin ya alamuna ga mutanen da su masana ne nan fi'ili an yi amfani da shi amma ana nufin suna ma'ana wai a wajensu akwai lokacin da fi'ili muta'addi sai ya koma ma'anan lazimi saboda sifa ake nufi da shi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna na abin da ake nufi qul hal yastawi alimuna wa ghayru alimun shi ne abin da ake nufi mun gane wannan mai jalali ne ce ya tadabbaruna waɗanda suke tadabburi su tsaya su yi zurfaffen tunani game da ayoyin Allah yufassilul ayati liqaumin ya'lamuna a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a farkon suratul Yunusa a shafi na 141 a mas'ala ta 413 yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamuna Allah yana rarrabe ayoyi yana bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke da sani wallahu ta'ala alhali ko Allah fassala al-ayati yayi bayanin ayoyi daki daki lil ulama'i don malamai wal juhali da jahilai aiban kuma tunda Allah bai sauka yau in dai don malamai dan an kadan me ake wa'azi kenan sai a da wa'azi tunda ai sai ana wa'azin na ma wadansu mutane za su gane to ko Allah ce nufassilu ayati liqaumin ya'lamun sai malam yace qulna za mu ce lamma kana yaqa'u tafsilu ayati makhsusan bil ulama'i da ya zamanto ya abku cewa an kebance bayanin ayoyi kebance ga malamai wantifa'uhum bit tafsili afsar amma malamai su suka fi amfanuwa da rarrabe ayoyi domin su za su gane kuma su za su isar da sako daidai gwargwadon yadda mutane za su gane sauran sai su adafa tafsila ilaihim sai Allah ya danganta zuwa gare shi gare su wa khassahum bihi ya keɓance su shi wani lokaci in Allah ce ya sabkar da abu dan wani saboda shi kadai ne ke amfanuwa da shi ko ko a'a shine yafi amfanuwa da shi قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون نا أنا نفسي وأنا نسكي لسني دومي سوني سنك مي سنك في أنفالوا دسو شيا سايتي ومن آياته واتو منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وما كنا بني أبنا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم تتمي إن في ذلك لآيات للعالمين akwai ƙira'a lil'alamin ita ce ƙira'a ta jamhur amma haf lil'alimin da masu ilimi saboda mi saboda shi mai ilimi shi kaɗai ne wanda zai saurarawa ya gane abin da ake nufi ko ba haka nan bane in yayi amfani da shi to shi kenan can lil'alami da dukkan talikai amma lil'alimi ga malamai ya sana Allah keɓance sun wannan ƙira'a saboda su ne jagora a cikin tafiya su ke gane saƙon Allah su isar da shi zuwa ga waɗansu mun gane dan haka kawai wani ce a Allah ya ce mallamai dai na za su aiki da ayoyin Qur'ani kai yi aiki da wanda aya haka kace kai kuncin ka kace malamai Allah ya ce nufusul ayati liqaumin ya'lamuna ba kai ibada ba wallahi zaka gane kurin ka kawo malam karanta aya ta karshe lokaci ya tafi
إن في اختلاف الليل والنهار والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
Na'am, kafin mu fassara wannan aya, mun manta a cikin al'iklili fistin batsu tanzil, imamu Suyuti da ya zo wajen ƙaunuhu ta'ala, wa ƙaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab yace aslun fi ilmin mawaƙi. Wannan aya tana matsayin asali ko tushe na sanin ilimin lokuta, wal hisabi da sanin lissafi wa manazilil kamari da kuma masaukai na wata tarihi da sanin ilimin tarihi kaga ilimin tarihi a ce an haifi wani a rana kaza a shekara ta kaza a wata na kaza gashi nan lita'lamu adadas sinina wal hisab wani na iya zafa ce kaji karta wai an ce akwai abin da karta dan dice le 15 premier 1980 kaza haza bid'a ina na cikin hadisi an ka ce a hudu inda an ka aihi mutum a kaji Allah ce li ta'lamu adada sinina wal hisab qur'ani ya zo da kiyaye lokuta yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj ana iya sanya shekaru da lissafi an yadda da shi a musulunci in baka gane ba kada kai gaugawa saboda daga baya in dalili ya zo ka gane kuma sai shi ce ma kada ka karba idan yi tawili kaga abin ya bace muna gane wannan to kun ga wannan ilimi wato ilimi ne na sanin almawaqit sai dai wannan ayar idan ka duba cikin wani littafi sunansa alqadaya alfiqhiyya almu'asira na ustazu doktor asadullahi al-zahir asilinsa dan kasar afghanistan profesa ne na ilimin fiqhu wanda yana karantarwa a ma'ahadul ali na rabitatul alamul islami kuma ya buga littafi akan alqadayal mu'asira wanda kuma wato majalisa ta malamai ta fiqhu ta duniya ta buga ɗaya daga cikin littafansa da aka zo sai aka tattauna mas'ala ta ganin wata shin ya halatta a yi amfani da ganin wata ko ko ya halatta a yi amfani da alhisabul falaki don Allah ya ce هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب Allah ya sanya mishi manazil to za mu yi aiki da manazil mu ce shikenan yau ba za a ga wata ba ko yau za a ga wata mas'ala ce wanda kun san duk shekara sai an buga haka ne ko ba haka ba to sai aka tara malamai na duniya aka ce to wannan mas'ala ta ganin wata tana son a tara malamai na yankuna daban-daban daban-daban a kawo dalilai a fitar da matsaloli a gani ko a yi ittifaki ko a samu aghlabiyya ya za a yi an gane ko to da aka zo aka tattauna waɗansu malamai suka tafi cewa abinda shari'a ta ce shine hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim sumu li ru'yatihi yace mi wa aftiru li ru'yatihi akwai hadisi na Abu Huraira a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim akwai hadisi na Abdullah ibn Umar shi ma yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi sai ce fa in ghumma alaikum kaga ghumma in ya koyo a gare ku wata wani lafazi yace kuma fa in ghubiya alaikum in ya koyo a gare ku yace to sai a cika ko ba haka nan bane fa akmilu iddata sha'ban 30 ko a cika 30 a cika iddashi 30 to ko fa uddu ku lissafa 30 sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akalla li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi wallamu lit-ta'lif bai ce li hisabil falaki ba ina fata an fahimce ni da aka zo aka tattauna kowa ya kawo nashi dalilai aka tattauna aka ce to al-aslu huwa ru'ya domin shi hisab irin wancan ana iya ayi kuskure a cikin shi kuma abu ne wanda in mun ka ce za mu ba na'urori na turawa dama can da hisabul falaki ba wai sai musulmi suke yin shi ba to yanzu in mun ka zo mun ka ce za mu ɗauki hisabul falaki tana yawa wanda zai bada wannan lissafin arni ne ko ba ka dan bane to mu ɗauki ibadan mu rukunin mu na musulunci mu wara shi a hannun arni ba zai yiwuwa ba muna ganewa to amma Sheikh bin Baz a ƙarshe da aka tattauna aka tattauna ce to abin da ya kamata a ɗauka shine cewa gani shi ne asali domin akwai mutanen da suna ƙauye akwai mutanen da suna daji su ba su da na'ura ko ba ka dan bane kuma su su iya lissafin falak ba amma ana iya isti'ana da hisabi amma ba dan ayi itimadi akan shi ba muna ganewa ana iya ayi isti'ana da shi amma ba don mi ba ba a dogara da shi wannan abin da yasa nake son in kawo shi saboda yanzu sallah da muke yi kun ga yanzu nan in an ka zo za a yi sallar la'asar wani yana nan da salula ta yi sai ta ce Allahu akbar sai ce lokacin sallah ya shigo idan na'ura ba ta ce mishi lokacin sallah ya shigo ba wai shi bai da lokacin sallah ya shigo ba muna da mutanen da da irin wannan aqida ya kamata ku shiga sai ta yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai satellite akwai internet akwai whatsapp da mi suka yi sallah da yanayi an kai sallah an ka ce maka in ka diba cikin littattafan hadisi da fiqhu in rana ta kai tsakiya ta dan karkata kaɗan lokacin mi yayi azza dan haka daga lokacin da sha biyu da minti goma sha biyar ta yi magana ta riga ta ƙaji da salurar ka ta ce Allahu akubar da kar ta ce Allahu akubar mu sallata mu idan rana ta kai daidai mutum tsawon daidai tsawon shi kurwa shi kenan ko lokacin inuwashi ko kurwa don ana cewa ina ko kurwa a rama wannan lokacin mi ne lokacin la'asar da salurar ka ta ce Allahu akubar da katta ce Allahu akubar mu wasu ne wasu da yi idan rana ta faɗi da salurar ka ta ce Allahu akubar da katta ce Allahu akubar sallah za mu yi idan shafaki ya koyi wannan jajajaja ko shi ne kuma shafaq ba da salurar ka ta ce Allahu akbar da ka ta ce Allahu akbar sallah za mu yi idan alfijiri ya keto lokacin ta ce Allahu akbar ko ta ce ba za mu yi sallah waɗannan abubuwan za su taimaka ne amma ba a itimadi a kansu tunda na'urar tana kuskure wata rana kuma in suna hannun kafirai to in sun ka rage lokacin wa sai mu ki aiki da abin da shari'a ta tabbatar ya da shekara dubu mu dawo mu lake masa ruga da hanka hannu to kai yau kana da salula ka faɗa mu da lokacin sallah to sai salular ka ta ɓaci zama ma sun ka ce mata nirgati abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته